الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ترى قوة الجماد الآخرة hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da goma ga watan sha biyu shekara ta 2024 karatunmu na 21 a cikin littafin arba'un haditha yau za mu tashi alhadithu al-ishirun hadisi na ashirin عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي إنا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري an karbo hadisi daga abu mas'ud alkunyar shi kenan abu mas'ud baban mas'ud sunan shi kuma ukuba ibn amr al-ansari ukuba dan amr dan madina madina tana da kabilu guda biyu akwai aus akwai khazraj to shi ba khazraj ne dan kabilan khazraj ne muna gane wa ko dan kabilan khazraj ne al-badri dan badar mana ya zauna badar ba ya je yakin badar ba galibi yin aka ce masahabi albadari to ya je yakin badar muna ganewa to amma shi an bada mai haka dan saboda ya zauna badar inda aka yakin badar ya zauna ba yakin ya je ba kuma lokacin da aka yakin yana karami bai isa zuwa yakin badar amma ya halarci al'aqaba bai'atul aqaba gabanin mazala ya taso daga makka ya dawo madina zaman da aka yi da musulmin madina da suka zo makka suka ce mazala ya koma madina hada shi ciki kuma duk cikin waɗanda suka zo mutane da yawa shi ne ɗan ƙarami cikinsu duk manyan mutane ne shi ƙarami ne lokacin da shi aka yi wa amma bayan yakin badar da bai samu ya je ba ya je yakin uhudu da sauran yakunan da aka yi gaba ɗaya har inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah dai yakunan da aka yi da shi aka yi muna ganewa to da haka ana ce mai albadari ne saboda ya zauna a inda rijiyar badar take inda aka yi yakin badar baya nan sallallahu alaihi wasallama ya cika ya zauna garin kufa har ya gina gida a cikin garin kufa wata riwaya an ce a nan ya rasu wata riwaya kuma an ce a garin madina ya rasu radiyallahu ta'ala ya rasu ne kuma shekara ta 41 ko ta 42 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce ma ya rasu karshen zamanin shugabancin Muawiya radiyallahu anhu shekara ta 60 kenan yana da hadisai da ya rawato daga manzan Allah hadisi dari ya rawato daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi dari da biyu ya rawato Bukhari da Muslim sun yi tibaki akan hadisai guda tara daga cikinsu na ganewa ko kuma guda bakwai daga cikin waɗannan ɗari da bidin bukhari da muslim sun ruwaito guda bakwai duk cikin bukhari da muslim akwai hadisan shi guda bakwai ko ina ka same su muttafaqun alai bukhari ya kaɗai da hadisi ɗaya muslim ya kaɗai da hadisin da hadisi guda bakwai kuna ganewa akwai muttafaqun alaihi guda bakwai akwai guda ɗaya da bukhari kada ya rawaito shi muslim bai rawaito shi ba muslim kuma ya kaɗai ta da riwayan guda bakwai wanda babu su cikin bukhari kuma na uku ba ne hadisan uku ba ne saura kuma za ka same su cikin tirmidhi da sa'i ibn majah abu dawud da sauran littattafai yana da dai hadisai guda ɗari da biyu da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam mana baya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisai masu tarin yawa to qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace inna mimma adraka nasu lalle daga cikin abinda mutane suka riska mana suka tardo suka iske kenan min kalamin nubuwatil ula daga cikin maganan annabta ta farko idan lam tastahi wasna ma shi'ta ka aikata abinda kaga dama in ba ka jin kunya in dai ba ka jin kunya to yi abinda kake so rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi ma'ana hadisi yana nuna mu cewa daga cikin abubuwan da shari'o'in Allah da ya saukar da su ga annaba suka yi ittifaki akai su kowace shari'a sai da ta kwadatar da mutane ta ja hankalin mutane ga abin shi ne jin kunya Bana jin kunya da shi aka fara kiran mutane zuwa ga Allah ko da aka fara annabta to an fara kiran mutane zuwa ga su ji kunya sa'annan shari'o'i suka biyo bayan shi bayan an yi umarni da a ji kunya sai aka kawo wasu abubuwa daban-daban kuma bayan shi daga cikin ɗabi'u masu kyawu ake magana saboda ka jin kunya bai gushe ba yana nan cikin shari'o'in annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko na farko jin kunya abin yabo ne kuma an yi umarni da a yi shi bai daga cikin abubuwan da aka soke su aka goge aka ce an bar aiki da su kowace shari'a in ta zo sai ta yi kira zuwa ga a ji kunya shi yasa ya zo a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato mutane ba su riski komai daga cikin wato magana annabta na farko ba sai jin kunya cikin abubuwan da annabta annabawan farko suka yi kira zuwa gare shi na ɗabi'u masu kyawo shine jin kunya ka jin kunya ɗabi'a ce mai kyawo duk wanda ya ce ba ya jin kunya kowa ya shiga uku ya mutu ya lalace wasu na ma shi ta da manzala ya ce ka aikata abin da kake so ka aikata wato in ka aikata Allah ta'ala zai maka sakayya da shi abinda ka aikata ne rashin kunya ko za ka gamu da Allah Allah ya ma sakayya a kan shi wannan umarni da manzo Allah ya ce je kai abinda kake so to umarni ne na ban tsoro umarni ne na narko na tsoratarwa na alƙawarin azaba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce makafirai i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuke so ku aikata. Kaga Allah ba halatta masa ya kafirci ba, ya halatta masa aikin da suka dama ba, kama Allah tun da kun kin imani, kamar yadda da yake ce ma, uba yake ce ma ɗansa, ko uwa take ce ma ɗanta, na gaba yake ce ma na ƙasa gare shi, tun da ba ka jin magana, je kai abin da ka gaya ba. Ai kaga wato magana ce aka bashi cikin magana. tsoro ne aka ba shi ko ba wai an baya dama yaje abin da ya ga dama shi kenan an kyale shi ba ba za a ƙara mai horo ba ba za a ƙara mai sakamako ba a ko gobe je wannan abin sai an kama shi sai an hore shi sai ya sha kashi sai an mai hukuma to irin shi ne nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu na ba shi ta kamar hadisin da manzon Allah ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mana ƙarya to ya je ya nemi wurin zaman shi a cikin wutar jahannam ya kama ya kama makan shi wurin zama to kaga akwai wanda zai shiga ya nemo makan shuri ma'ana ana nufin zai zai zanna jahannama kuma sai an kama mai wuri sai ya zama da wannan wurin ba yadda za yi saboda ya ma annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam to irin shine nan ma manzo Allah ya ce fasna ma shi'ta ma'ana wannan yana nuna cewa rashin kunya shi ke sa mutum ya keta alhurmar zunubin da Allah subhanahu wata'ala ya hana aikatawa in dai ba ka da kunya to za ka keta da alhurmar wani zunubi ko kuma duk wanda baya jin kunyan Allah duk wanda baya jin kunyan mutane abinda hadisi yake nunawa cewa aikin da za ka aikatawa in ba ba jin ba ana aikata shi ba jin kunya Allah maka aikata shi saboda Allah yana son ayi abu muna ganewa ku da abin da ba jin kunya Allah subhanahu wataala cikin shi ba jin kunyan mutane a cikin shi to in za ka aikata shi ka diba ka gani ya kamata ka aikata ka aikata in bai kamata ba kuma ka bari shine malan wannan kenan zai zama to malan shi umarni ne ake badawa na mi na halaccin ka aikata abin da kake so ka aikata matukar dai wannan abin halaliya ne ba haramun ba ne aikata shi ba rashin kunya ba ne saboda haka jin kunya yana daga cikin ɗabi'u masu daraja ɗabi'u manya-manya tunda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wato inna bin ma adraka nasu min kalamin nubuwati ula yana ya nuna ɗabi'a tana daga cikin abin nan jin kunya tana daga cikin ɗabi'u manya-manya masu daraja kuma yana daga cikin halaye waɗanda suke kamulallu a samu mutum yana jin kunya bisa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yace alhayawu khairun kullu jin kunya alheri ne gaba da yin shi duk jin kunya babu wani abu wanda za a kushewa a ciki wani hadisi manzan Allah yace alhayawu la ya'ti illa bi khair jin kunya baya zo ma mutum da komi sai dai zo mashi da alheri to wanda ya ji kunya to zai samu alheri mu shi za ka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ashadda nasi haya'an ko kana ashadda haya'an min al-bikri fi khidriha manzo Allah yafi tsananin jin kunya daga budurwa a cikin ɗakinta ka san budurwa idan ta balaga to za ka tana tunani tana jin kunya gidansu tana jin kunya waje a lokacin da ta balaga sabuwar balaga lokacin da balaga ta zo mata daga manta ya ware ɗauka harama to sai ka tana jin kunya ta ji kunya gida ta ji kunya waje budurwa dai lokacin da ta kai budurwa ta balaga to za ka tana jin nauyin mutane kafin balagar ta game mata jiki kuma da marje idanu kuma ta ita abin da ta gaya farkon dai balaga za ga ba ta jin ba abin nan tana jin nauyin mutane tana jin kunya za ka kota ya take tana mai hijabi haka tana daga hijabi haka kan dai ka ga gabanta saboda jin nauyi to kuma in ta riga kuma ta saba abin ya zama jikinta kuma sai ka ga wata wadda ba ta da kuna zaga ma tana turo su kura don ku gani tana tura tana girgiza su ma to yadda budurwa take da tsananin jin kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta jin kunya shi yasa wani hadisi ya karwato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-haya'u shu'batun min al-iman jin kunya wani aiki ne wata ɗabi'a ce mai kyau daga cikin ɗabi'un imani wanda kaga yana jin kunya to alamar imani ta tabbata a cikin rayuwar shi alaka madagi ba za ki jin kunya akwai wani hadisi mai rauni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ta'ala ya nufi halakar da bawa sai Allah ta'ala ya cire mashi jin kunya Allah yana so bawa ya halaka sai Allah ya cire mai jin kunya a cikin rayuwar shi idan aka cire mai jin kunya a cikin rayuwar shi ba za ka taba gamuwa da shi ba bace kana kin shi shi ma yana kin ka an samu kin mutane kuma an samu mutane kin shi duka wannan daga Allah ne to idan ya zamanto yana kin mutane kuma ana kin shi to sai Allah subhanahu wataala kuma ya cire mai rikon amana idan aka cire mai rikon amana ba za ka haɗu da shi ba ba ce mayaudari kuma ana yaudar shi ya yi a yi mashi in ya yi kuma abin nan ja ya wado ja ya dauke za in ya cuci mutane sai ya gamu da macucin da ya fi shi cuta shi ma ya cuce shi sai ya tara ya tara ya tara sai wani ya zo ya handabi haka za a yi ta rayuwa saboda an raba shi da amana muna ganewa ku to da ya zamanto haka nan an raba shi da amana yana cin amana ana cin amana shi ko kuma sai Allah subhanahu wataala ya cire mai tausayi mataki mataki ake bi da shi idan Allah ya raba ya da tausayi ba za ka gamu da shi ba ba ce mai kaushin zuciya mai busassun zuciya ba sani ba sabo cikin rayuwar shi ba ya raga ma kowa kayan kowa ya wado ga hannun shi yana ya canyewa ko na ware ne ko na tsohon shi ne to dai ya zamanto da irin wannan kaushin zuciyar da wannan tsananin mu'amala din to kuma sai Allah cire mai imani za ka cire mai imani ba za ka gamu da shi ba face shaidani ne da ka ganya kawai ka ga shaidan tsinan ne wanda aka tsine mai albarka amma Allah shahidi shi ne mai shi ne idan Allah yana son ya halaka ba sai ya raba shi da kunya wanda ba ya jin kunya to shi kenan ya halaka domin Allah ya so ya hallaka shi ke Allah ya kiyaye so da ka ɗabi'a kunya ɗabi'a ce mai kyawu da ya kamata duk musulmi ya siffanta da ita sai dai ya kamata a wurin jin kunya a kiyaye ka'idodi na shari'a ba kowane abace shi mu kunya ba domin cikin jin kunya akwai wanda abin zargi ne ba ya da kyawu abin batawa ne abin kushewa ne muna ganewa ku? kamar mutum ya ji kunya jin kunyar da za ya hana shi umarni da aiki mai kyawu hali daga mugun aiki bayan sharɗarsu sun cika ya kamata ya umarni da aiki mai kyawu sai ya kiya saboda ya ji nauyi yara wannan jin nauyin Allah ba ya san shi ya kamata ya hana wani abin kyama da ake aikatawa sai ya ji nauyin mutane to irin wannan jin nauyin ba a san shi matukar dai sharɗa sun cika ka san wannan abin da ake aikatawa munkari ne ka san wannan abin da ya kamata a aikata ba aikata ba aiki ne mai kyawu kai ka sani kuma gashi ya tabbata waɗannan su ne sharuɗa kuma kana da ilimi game da wannan abin cewa aiki ne mai kyawu kana da ilimi game da cewa wannan abin mara kyawu baya da kyawu ka san ayashi ka san hadisi ka san bayanan malamai akan shi domin duk lokacin da za ka mutane umarni da aiki mai kyawu dani daga muku aiki ya kamata ka san wannan aikin da zaka cewa su wannan aikin da zaka cewa kansu ya kamata a ce ka san shi da kyau bai kamata ba ka tashi kai ta faɗa kan abu kuma wani ya tambaye ka menene ba na wannan abin baka sani ba to ba a san haka an yi su duk lokacin da zaka cewa a yi abu kaza to ka kewaye da sanin shi ko da wani zai je maka tambaya wadda za ta rikitar da kai ba za ka rikice ba za ka ce a kaza ne amma da ka rikice ka mai da abin wada to kaga baka sani ba haka abin da za ka hana mutane ya kamata ka san shi gaba da bayan shi ka san ma'anar shi ka san ayoyin shi da hadisan shi ka san bayanan malamai akan shi kuna ganewa ko to irin wannan in sha shine tsoro wanda cikin shi akwai jin kunya Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal bukhl to jibin shine tsoro mai tsanani wanda ya gamu da kunya kuma ga tsoro ga kunya muna ganewa ku to wannan sunan ya tsoro ba sunan ya jin kunya ba Allah ba ya su ya kamata kai umarni da aiki mai kyau ka kiya ya kamata ka yani daga aiki mugu ka kiya to wannan sunan tsoro ba sunan jin kunya ba in kai haka zaka samu da bigurin Allah haka nan ma jin kunya a wurin neman ilimi wurin neman ilimi ba a jin kunya ba maganar jin kunya duk tambayar da ke gari ka kai to abin da ya shige ma duhu ka yi bayani ka yi tambaya a hido ka daga cikin duhu to abin da baka gane ba ka tambaya a ganar da kai to ka ji kunya ko gaban wane ne ko gaban jikokinka ne ko gaban sarukanka da waɗanda suke aure da ɗiyanka dan dan sun ga kai tambaya wannan abun na farillan sallah ba matsala bane ba kai kadai bane kuna da yawa ire-ire wataƙila su ma da suke mamakin kana tambayar farillan sallah su ma ba sani suke ba to me kuma in ma sun sani mene da wanda aka ba da ilimi ko ba koyo yake ba to ko gaban kowa karaman abun baka sani bai shige ba duhu kai tambaya to an baka yi tambaya ba kai ji nauyin irin wannan jin nauyin da jin kunya Allah ba ya san shi shi yasa na Aisha radiyallahu anha tace neman nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u min al-ilmi ko kuma lam yamna'hunna al-haya'u an yas'alna an amri dinihinna kaji tace matan Madina Allah muku albarka babu abin kunya bai hana su su yi tambaya game da al'amarin addininsu ba. Haji, tambaya suke yi sosai, ƙarara, shi yasa wani hadisi, isnadin shi da yana da magana a kai manzana sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wannan al'amarin namu na addinin mu bai dace ba da mutumin da yake jin kunya. Ba na ba a neman ilimi da jin kunya ko kuma ga wanda yake da girman kai. yanzu kamar ni zan na makaranta a koya mana alifin bawo mai girman kai kenan duk mai girman kai to ba zai samu karatu duk mai jin nauyi ba zai samu karatu ba in ka zo makaranta mai da kanka za kai kamar karamin yaro kamar yau aka yi ka kamar yau ka zo duniya saboda gaban malami kake wanda ya sani ka saki jikinka da abin da baka gane ba ka yi magana ka zama kamar wani baro kamar wani mara wayo cikin mutane ka nuna rashin wayonka saboda koyo kake yi to haka ake neman ilimi saboda haka mai neman ilimi bai kamata yana jin nauyi ba kamata ya suki jikin shi wato yi magana muna ganewa ku to ɗabi'ar kunya malamai sun yi bayananta da dama sun fassara ta sun haɗu ma'anarta ma'anoni masu tarin yawa daga ciki akwai waɗanda suka ce shi ne mutum ya kama kanshi ya ji tsoron wato a gan shi a kan wani abu wanda baya da kyau wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana wasu kuma suka ce a jin kunya ɗabi'a ce wadda take sa mutum ya bar abin da yake mummuna kuma jin kunya abu ne da yake hana mutum daga tauye haƙƙin wanda yake da haƙƙi in kana jin kunya ba za ka cuci kowa ba ba za ka tauye ma kowa haƙƙi ba saboda mi ka san Allah yana ganin ka wannan shine jin kunya wasu kuma suka ce jin kunya shine ganin ni'imomin Allah ka kalli ni'imomin Allah Allah ya kawo ka duniya ya maka ji ya maka gani ya ma abin nan silsila yama lasa yama tabawa komi yama ya saman maka da duniyan nan da sarari sosai a cikinta ba ka yi haka wani ce kai ka bige da ka matsa mu sarari ke ga duniya ka kalli dai nemomi ga su nan ga rana nan ga wata ga taurari ga sama ga itace ga ruwa abubuwa ga su nan sai ka kalli kuma kai mi kai ma Allah cikin abubuwan da Allah ya ce kai in ka kalli nemomin Allah ya maka nemomi kai kuma mi kai ma Allah subhanahu wataala to tsakanin kallon nemomin Allah da kuma kallon tauyewa da takaitawa da kai cikin hakin da Allah ya dora ma nan ne za a samu jin kunya in ka kalli nemomin Allah kuma ka kalla abin da kake dan kaɗan ne na ibada kaga sai ka ji nauyin Allah ka zaki soshe soshe sai ka gyara halinka nan ake samun jin kunya idan aka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu jin kunya kuma wato akwai na halitta akwai kuma na na koyo akwai jin kunya wanda halittar kace akwai mutumin da Allah ya yi shi wato yana jin kunya kawai dabi'a shi ce ba wani yace mai zaki jin kunya ba ba ba magana Allah ya ji ba ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba amma kawai halitta ce kuma jin kunya yana tasowa ne daga sanin Allah in ka san Allah to zaka ji kudi yana tasowa ne daga girman Allah in ka san girman Allah to za ka ji kunya Allah subhanahu wa ta'ala yana tasowa ne daga sanin cewa Allah ya fi ka kusa da kanka to idan ka san cewa Allah ya fi ka kusa da kai to za ka ji kunya Allah subhanahu wa ta'ala kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da yake boye mashi sanin kata cewa Allah ta'ala babu abin da yake boye mashi yana sa ka ji kunya Allah subhanahu wataala to da yadda kake Allah yana ganin ka da abinda zukata suka boye Allah subhanahu wataala yana gani ya san da shi to wannan yana sa mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala to kuma jin kunya akwai wanda zaka jin wa'azi da ba kashi ko mutane da da ba su jin kunya amma sakamakon karatuttuka da suke ji da wa'azi da fadakarwa da tsoratarwa suke ba sai ga mutum ya rage inda mutum yana yin zagi goma ga yini sai ya dawo yana yin biyar ya rage a hankali a hankali ga mutum ya dawo ma sau ɗai zai ga ɗani kuma kullum tuna yake kullum tuna yake sai ya je ce kam to sai tuna ya kama ya tushe shi ba ya san ba wani abin ƙwarar gani musulmi kamata ya mai rage da rage wannan kankan ɗin da rage su bahanan lafi rage lahura lakwata ya rage ma sha Allah ta barar Allah ga kalmomi nan masu daɗi wanda in kayi za ka samun lada wurin Allah da saboda haka akwai akwai jin kunya na ɗabi'a akwai kuma jin kunya wanda na gyaran hali ne ka gyara halinka saboda ka ji an ce rashin kunya ba da kyau yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum yana ma dan uwan shi wada kan jin kunya manzo Allah yace da'ahu fa innal haya min al-iman Allah yace kyara dan uwanka ya ji kunya domin jin kunya yana daga cikin alamomin imani da Allah saboda haka wajibi ne babban jin kunya shine mu ji kunya Allah subhanahu wataala kuma wannan malamai suka ce jin kunya Allah shine kakka yarda Allah ya rasa ka inda yake so ya ganka kakka yarda Allah ta'ala ya ganka inda ya hada ka kakka zama shigun shigula malami da rabon giya kakka yarda inda Allah ba ya so ya ganka ka a gani ka inda Allah ke so ya ganka a gani ka Allah yana so ya ganka masallaci kokari duk lokacin sallah kana masallaci Allah ba ya so ya ganka gidan giya to kakka shi inda ba neman wani kaje ba ya ɓoye saboda ya san kai ba ka shiga gidan giya ya ɓoye wurin sai ka shiga ka shaƙo shi ba giya ka je sha bai shaƙo ɗan giya ka dai saboda ya san ya shiga nan ya tsira sai ka shiga ka shaƙo shi ko da wani ya ganka ba wani abu ne kai ba giya ka je sha ba sai yin giya ka je ba ka je ka kamo ɗan giya ne saboda ya baka hanke ka wa Allah subhanahu wataala haka yake so yana son ya gamu masallaci ya gamu makaranta ya gamu makabarta ya gamu gidan mutuwa mun je janaiza ya gamu ganin mara lafiya gidan marayu ya gamu shagunan mu ya gamu ofisoshin mu biro biro din mu mun je aikin mu ko kuma Allah ya gamu rumfan mu inda muka zaɗa akwakun mu ko kuma inda tebur din mu da muke karsa rake wurare ne waɗanda Allah ya halatta mu mu je Allah yana son ya gamu nan man da yana mutu ba shi ya gamu duk wasu mugayen da bai da musu mugayen halaye in dai kana jin kunya Allah subhanahu wataala to kakka yarda Allah ya ganka wannan wurin inda Allah ya hana kai kokari kuma da inda Allah yake so ya ganka ya same ka wurin wannan shine takaitaccen magana a ma'anar wannan hadisi mai girma yana koyar da mu babbar dabi'a ce ana daga cikin dabi'u na musulunci kyawawa da ya kamata musulmi su dabi'antu da su shine jin nauyi da jin kunya wanda da yawa daga cikin matasa samari da 'yan mata sun rasa ba su ji musamman zamanin nan musamman 'yan shekarun nan musamman 'yan kwanakin nan abubuwa irin na hitsara na rishin mutunci na rishin kirki na rishin sanin ya kamata daga matasa 'ya'yan musulmi ga yana ana ta yi ba su jin kunya su riƙe bututu na shisha suna busawa ko kaga ƙaramin yaro ɗan shekara goma sha ɗaya sha biyu daga ya je college ya fara CZF shi kenan sai gan shi da da karan tara tun yana dan boyewa kawai sai kai yana bari yana bari wasu na ce bai kai ba a komai da an gane ka wani abu ne sai ya fito abin shi da ta haka yake yi sai dan sanyo ta nan in ya gaba kowa sai ya haka boye abin shi sai wasu su hidda mai tsoro ka san ta ba an ba kasa in kana jin nauyi haka kake ka shigo da ita na maga da kaga malam ko kaga wani baba ko kaga wani kanan baba ko kaga wani tantan shi kenan sai kai haka wanda ka san wada gaya ma to sai mutum ya kai yana hiddo ta bahidi da za ka ganin wasu wurare matasa ga sunan suna sai da wiwi suna biyan mutane da gudu da sun gaba ko suna bin shi da gudu ita ce yake su ko ba su jin kunya abinda babu alheri cikin shi a cin kai ke dakon sai da shi kai ke tallan shi kuma ba tsoro ba kunya ba tsoro Allah kana bin mutane da gudu kana kowa ya san me kake saidawa yanzu ki a ce rakke ce kake bin mutane da ita da gudu ko ko roba gwaba tana bin mutane ya gwaba ce za ka sayi ko kana sai da kayan maye kayan kayan da ke haukata mutane wannan da yana daga cikin rashin kunya wani samari da yan mata wani ya rike ke wata ana tafiya ba su jin kunya kowa yanzu ba wani wuri za su zuwa wani ya saki wata kawai yana rike da ita su wayayi ne yan birni ne su yan bariki ko kuma kaga sun goyo yan mata wata habbasa tanki ta haye basa tanki an mata goyo irin na sanda na nake ki kuma nan ga wasu ya goyo ko kuma su goyo mace guda su sanya ta tsakiya su rungumi ke ta in rushin kunya abubuwa ga su nan ba su jin kunya kowa cikin unguwa za su su ƙi da kuma yawo da suke da motuna da barazana da suke da rayuwar mutane saka sun sako moto kamar 20 an sako su don gudu ba ruwansu ba ruwansu da hanya ce ta mutane an sako motunan nan da gudu sai dai mutane su zanke kaucewa wannan dai yana daga cikin rashin kunya da akwai kunya duk ba za a yi waɗannan abubuwa da wasu shiga da yan mata ke wanda bai dace ba da yan musulmi su yi wannan shiga ba wannan rashin kunya ne da aski da matasa ke yi mugun aski kamar sun ɗauko kaya ga kai ko kuma mutum shawa fenti ga kai ko kuma mutum ka ga an mai wani kitsa-kitsa ga kai kamar wasu itace sun hito ga kai wannan rashin kunya ne amma da yanzu sabule ya rage an rage sabule wando dama abu ne na lokaci kuma ya wuce an bari a yi shi can waɗanda suke kwaikwayo su ma sun bari su ma na sun bari Allah ya kiyaye Allah ya shirya mu Allah ya azurta mana dabi'a ta jin kunya kenan dabi'a ce babba Allah subhanahu wataala ya bayanin ta cikin alqur'ani ya bayanin ya wani dattijo da annabi Musa ya shayar musu da dabbobinsu. Allah ta'ala ya bada labari cewa sai ga ta tamshiya da stahiyya. Ta zo tana jin kunya. Tana tana yi tana doki dokewa haka tana nan yokiya tana jin kunya. Tace inna abi ya dauka li yajziyaka ajra ma saqaita. Baba na kiran mu domin ya biya ka kudin aikin da kai ka shayar da dabbobin. shi kenan sai annabi Musa ya ceto mutai saboda annabta annabi Musa da girman shi sai ya ce mata bari in shiga gaba ki bi ni baya ba zan ki tafiya inda za ni in kwanar dama ki gaya mana in hagu za ni ki gaya mana ita ke baya maimakin mai sa ta gaba sai ya maida ta baya ce mata ba haka aka ce kaga Allah ya yabe ta ce tamshi alas tahya haka ya kamata matan musulmi su zaman to suna jin nauyi suna jin kunyan Allah suna jin kunyan iyayensu suna jin kunyan ƴan uwan iyayensu da malamansu da ƴan uwan malamansu da dattijawan unguwa haka ya kamata diyamace ko tana da aure ko ba ta da aure ta zanki jin nauyi jin nauyi ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u masu kyawu inda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba alaha kalimatu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman Allah yace jin kunya wani aiki ne mai mahimmanci daga cikin ayyukan imani sai mai imani ka shedin ka kakka yarda a ce baka da kunya baka da kunya baka jin baka da imani ke da zara an ce baka jin kunya to shikenan ka rasa imani Allah ya kiyaye mu Allah ya zurta mu da wannan kyakkyawan dabi'a wallahu ta'ala alam
Tumano ya ce za su sun shiga makaranta da wajen jarrabawa ƙarfe uku da rabi. Ba su fito ba sai gari da magarba ya ce a sallar tashi.
dai wannan tambaya amon shayar ba ya shiga wurin jarabawa ƙarfe uku bai hito ba sai kusan magarba ya ke ya sallar lasar yaya sallar ta yi ba da gangan ne kai ba darura ce ta sa na
Mutum ya zo masallaci sallar ta farilla ya isko an gama amma ya isko akwai wanda shi kuma ya cika sallah ya samu jami'a amma yana cika cika sallah sai ya bi shi yake tambaya ya sallar tashi.
ta yi amma bai kamata ya bishi mutum ne ya zo ya shiga an kare sallah sai ga wani ya tashi yana cikin sallar da bai samu ba ko yana iya bin shi ya ma bishi kai sallah ta yi amma ba a yi in ka zo kai shiga an kare sallah kamata ya ka koma yanda wanda ya tashi yana cika dashi kai ma ka koma dibi in wani ya so ya bi ka kakka yarda kowa ya sallaki sallah ta kare masallaci ba shi kenan za a taba mutane salloli cikin masallaci ai ta jam'i ai ta jam'i wannan ba daidai ba ne na'am Wanda ya ce nan ne yake da rago ne a gare shi a sashen rago amma bai da bai da kahoni amma kuma ne an kayan kaɗan sun tsoro kaɗan bai da tambaya in yana yin suna ba ana suna da shi mana ana laye da shi rago ne ba da kahonin shi yan ƙanana ne ba su hito ba halittar shi ce ai wannan ba aibi ba ne inda sun kere ne babu su amma tun da haka Allah ya halitta shi ko da ba da su ma ana sun da rago ne namiji ne kuma halittar shi ce haka nan sai a yi da shi ba wai abin da ba a laye da shi aibin da ya zo daga baya amma aibin da halitta ne yana yi da shi in dai ba aibin ya zama dama shi ya ban kawo ai in dai ba jini yake ba ma dan ya kare ba ya jini ana layyar da shi to in dai ba cikin aibubuka manya ba kamar gurgunta kamar karmashiwa da sauransu waɗannan ko in halitta ne ba a yi da su Allah ya samu dace
wani ce daga cikin sabai wacce wani da yake ya aure da wuri ko da yana shekara sha sha ɗaya da ko sha uku
sai ka je makaranta a gaya mai
wasu ma mutum ne ya ya zo masallaci eh
ya neman neman taimako bai ta bai nemi izinin a izin izin na liman ba ya ce to idan ya bashi ce yana lada
ne ba shi roƙo da mutum ya zo Eh.
masallaci ya zo shi mutumin wanda ya zo roƙon bai tambayi izini na liman ba ya ce idan ya ba idan shi ya bashi ba wai yana yana lada sadakar da ya ba
idan waye ba shi liman dan kowa ya mi zai hana wa? mutum ya zo masallaci a bara neman taimako sai bai nemi izinin liman ba kawai tashi ya gaya wa mutane dama ba sharadi ba ne shi ga gaya wa liman dama wanda za sharadin wanda za ka gaya ma liman wanda liman da za gaya ma mutane a baka a gaba ka tashi zai ka ce liman da Allah gaya ma mutane a taimaka mana dole sai ka zo kayan yan murya wurin liman da Allah gaya ma mutane su taimaka shi ne amma ka tashi tsaye cikin masallaci ka ka nemi abin ka shi ke amma wani abu ce na'am Mm. ya halitta mutum ya karanta alkur'ani ko yana da jaraba amma ya karatu da kai ba ya karatu da mi ba ba yana rike da alkur'ani ba ba a rike takarda alkur'ani ana da janaba ko rishin tsarki amma inda kai ne karatun ne za ka zanki da bakin ka sai kai da salula ma ba a yi inda kamar ka rike ƙur'ani ne dole sai dai da baki kawai ka zanki hiddo shi da baki bari bari a kira sannan su